أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قواتم أكو watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan tara a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne kaset ɗinmu na sittin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amuli bainar zaujai wato littafin da ke magana akan mu'amala da zamantakewa tsakanin ma'aurata littafin Muhammad Siddiqul Minshawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a Allah madaukakin sarki wa malamin Minshawi rahama ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus idan ba a manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan la tafashi asrar zawjiki a karki dinga bayyana ko yada ko baza sirrorin mijinki da abubuwan da kuke yi na auratayya da zamantakewa tsakaninku kar ya zama ki zama kamar salansa yadda salansa take fitar da hayaki haka ke ma bakin ki rau rau rau rau duk inda kika zauna kina jawabi da abin da aka tambaye ki da ba abin da ba a tambaye ki ba da abin da ya kamata ki faɗa da ma wanda bai kamata ki faɗa ba ya zamto kin inda kika zauna kina bayyana sirrorin mijinki wannan ba karamar masifa bace mun kawo maganar misalin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ko mu ce ya buga wa kafirai da matar annabi Nuhu da matar annabi Lut da irin yadda suka kauce wa tafarkin Allah suke baza sirrukan mazajensu a matsayin mazajen na cewa annabawan Allah ne sannan Allah maɗaukakin sarki sake buga misali ga masu imani da matar ainihin wato fir'auna ina fata an fahimta so mun kawo waɗannan maganganu da waɗannan ayoyi cikin suratul tahrim dan mu ƙara nuna illar da ke cikin bayyana sirrin miji kuma muka yi bayani gwargwadon iyawa babin bai ƙare ba akwai maganganun wasu magabata da suke da alaƙa da wannan don haka yanzu za mu ɗora malam ya ce ƙalat umamatu bintul haris at-taghlabiyya Umamatu bintul Haris at-Taglibiya ta kasance tana cewa ainihin wato yatta tusi ibnataha inda zawajiha tana wa yatta wasiya lokacin da za a daura mata aure tace fala tafashina lahu sirran fala tufashina lahu sirran karki dinga watsa sirrin mijinki tana wa yatta nasiha za a kai ta gidan miji daga cikin nasihar da uwar take wa ‘yar shi ne ki yi taka tsantsan da ɗaukar maganganun mijinki kina gaya wa ƙawayenki ko kina shiga maƙota kina faɗa musu ko kina shiga dangi da ‘yan uwa kina baza musu sirrin mijinki umamatu bintul haris at-tagalbiya take gaya wa ‘yarta wannan sai ta ce fa in afshaiti sirrahu idan kika wayi gari kina faɗin sirrin mijinki kina faɗin sirrin mijinki da matsalolin shi lam ta'mani gadrahu to ba za ki samu amintuwa daga yaudarar shi ba ma'ana ba zai amintu da ke ba ba zai yarda da ke ba ba zai sakankance da ke ba in ya gane kina fasa masa sirri ina fata an fahimci magana lallai lallai ki yi taka tsantsan da wannan in ya gane cewa kina fasa sirrinsa to babu shi babu yarda da ki nahaki ko tahaki kutubul adabi littattafan na adabi na larabci na na labarin larabawa ya hakaito wata magana anna rajulan kana yahrusu fi haqlihi wani mutum ya kasance yana gadin lambu fawajada jurratun mali'un bizahabi sai samu wani buhu ko wata jaka ko wata boro a cike da zinare yayi tsuntuwar zinare falamma zahaba idza manzilihi li yukhbira imra'atahu lokacin da ya tafi da wannan buhun zinare dan ya ba wa lab- matarsa labari cewa yayi tsuntuwa tazakkara fi nafsihi annan nisaa la yahfazna sirran sai ya faɗo masa a ransa cewa amma fa mata ba sa iya kiyaye sirri ko ya faɗa mata ba za ta iya riƙe abin ita kaɗai ko kuma ta yi shiru da bakinta ba sai ta gaya wasu ina fata an gane ya yi tsuntuwa ya tsinci jaka cike da kuɗi ko cike da azurfa ko cike da zinare sai ce bari ya je ya gaya matar shi tunda ita tafi kowa kusa da shi har ya tafi zai je ya faɗa sai kuma abin ya faɗo masa a ransa cewa fa daga cikin ɗabi'ar mata ba sa fa- ba sa kiyaye sirrin namiji to me zai fa- me ya faru fa arada ikhtibara zawjatihi sai ce to amma bari ya gwada matar sannan ya gani shin za ta iya kiyaye sirrin in ya faɗa mata ko ba za ta iya ba wa ahdara baydatan sai je ya ɗauko ɗanyen koyi wawa ba a habil ƙurbi min saririhi sai ya sa a ƙarƙashin gadon shi ɗanyen ƙoyi sai ya sa a ƙarƙashin gadon shi sun ma'aikaza imra'atahu cikin dare sai fa- farkar da matarsa sai ta da ita wa ƙala laha sai ce mata ukhbiruki bi sirrin khatirin zan faɗa miki wani sirri amma yana da hatsari la tukhbiri bihi ahadan shawara shine karki ba kowa labari hal taqdirina ala kitmanihi kina da damar da zaki boye sirrin nan zaki iya boyewa ba zaki fada kowa ba qalat na'am matar tace masa wallahi ba zan fada kowa ba ga yamu mai gida me yake faruwa fa akhbaraha annahu yabidu kulla yawmin baydatan bil layl sai wannan miji ya ba wa matarsa nan labarin cewa shi fa akwai abin da yake faruwa bai taba gaya mata ba kullun da daddare sai yayi koyi wa kana yakhfa an hadhalika khawfan min an tukhbira ahadan bihi amma abin da yasa bai gaya mata ba shine yana tsoron kar ta je ta gaya wani cewa mijinta yana yin koyi in ga in ke ce shi kenan kawai kullum kun samu na soya doya ko ko ba haka bane kullum kawai sai a shiga karkashin gado a kwaso wanda aka yi kawai sai a shiga kicin a sa albasa a kada a soya doya a soya na ci a soya na kai na sa ya na, na raka yara makaranta ko to wannan miji ya gaya wa matarsa cewa kullum da daddare sai ya yi koyi koyayyaki ma ba ma guda ɗaya ba sai ya ɗaga zanin gado ya ce leƙa ki gani ta leƙa kawai ta ga ƙoyaye kawai iye mai gida ashe ƙoyi kake ya ce wallahi wata baiwa Allah ya mun ai amma dan Allah karki yadda ki ga wani ta ce a wannan magana a ai ba wanda zai ji mu samu na ci mu samu na sayarwa shikenan matsala ta ƙare Malam ya ce walam tasbirul mar'atu ala sirri zawjiha amma abin mamaki sai wannan mata ta gagara hakuri ya gwada ta ne dan ya ga shin za ta iya kiyaye sirri ko ba za ta iya ba kin san irin wannan abun wallahi ba kowa ne zai iya hakuri bai faɗa wani ba sai wanda Allah ya taimaka saboda abu ne abin mamaki a ce namiji yana yin kwai ina ma laifin a ce mace ne tunda su suke haihuwa dama ko ba haka bane kin ga abin yayi kama da kwai da haihuwa kusan bambancin su ai kalilan ne ko to amma a ce namiji yana yin kwai to lalle akwai akwai akwai abin tambaya to malam yace walam tasbirul mar'atu ala sirri zawjiha tawilan matan nan bata iya hakuri ta dauki tsawon lokaci ma bata faɗi wannan sirrin ba falamma kharaja min albayt gari na wayewa da mijin ya fita daga gida haka sirra zawjiha ila aqaribiha wa jiraniha kawai sai ta higa makota da sauran waɗanda suke kusa da ita duk ta ba su labari ke wancan kunnen ki nawa biyu ƙara biyu akan biyu ki sha labari ta ce me yake faruwa ta ce ke kan wallahi mun huta "Ah, kun huta kamar ya ta ce wallahi mijina ƙwai yake yi ta ce ƙwai me ta ce ƙwai wallahi ƙoyi ki da Allah ki bar wannan magana kin taɓa jin tinkiya ma tana yi ƙoyi ne dabba barantana mutum namiji wallahi tallahi Allah ƙwai yake yi zo ki je ma zo mu je ma in nuna miki kawai ta je ta ɗaga mata ƙarƙashin gado ta ga ƙwai a baje a tsaki- a ƙarƙashin gado kawai ta ce yanzu wannan ƙoyin mijinki ne ta ce ƙwarai da gaske ɗauki guda biyar ma ki je ki soya wa mai gida Malam ya ce wan tashar alkhabaru labari ya yaɗu ko'ina, ai dama daga labari ya wuce mutum ɗaya, ya je mutum na biyu, kun sa akwai wani abin da mutane suke yi, wanta zan gaya miki amma amana don Allah karki gaya kowa. Sai ta ce to amana amana amana. Ita ma sai ta samu aminiya ta sai ta ce ke ma amana don Allah karki gaya kowa sai ta ce to amana amana amana amana. Ita ma sai ta samu aminiyarta. kafin ka ankara amine sun fi dubu a cikin garin labari ya yadu amma duk da sunan amana fa kowa zai faɗa sai ce amana ce haka ne ko ba haka ba ta to shine malin yake bada labari yace wan tashar al khabaru kafin ka ankara labari ya bazu hatta balaga sultanu har sarkin gari ya ji labarin cewa fa ga abin da ke faruwa fa'amara sultanu bi ihdarur rajuli li yatahaqqaqa mimma yuqalu anhu yuqala anhu sai wannan sarki yace a je a nemo mutumin nan duk inda yake mutum yana kwai muna zaune a gari muna ta fama da talauci ai ya zo fada kawai ya ta suburbudo wa fada koyi kawai shine bayani a je a nemo shi fatulibar rajulu sai aka je aka nemo wannan mutum aka samo shi ina fata an gane wato labar rajulu al'amanu mina sultan ba a atahu sai wannan mutum ya nemi sarki ya keɓe da shi ya bayi labarin wani abu sai ya keɓe da shi ba akhbarahu an zurratul zahabi sai ba wa sarki labarin abin da ya tsinta na ainihin wato waccar jaka ta azurfa ko ta kuɗi wa annahu arada an yamta hina imra'atahu fa akhbaraha annahu yabidu kulla yawmin bayda yace abin da yasa ya faɗa wa matarsa cewa yana yin koyi yayi haka ne dan ya jarraba ta cewa a tana iya rike sirrinsa ko ba za ta iya ba in ya ga za ta iya sannan ya bata labarin abin da ya tsinta in ya ga ba za ta iya ba kuma sai ya rike kayansa ya ki gaya mata wa ausaha Allah tu'allima ahadan bidhalika yi wa matan nan wasiya akan cewa kar ta bawa kowa labari falam tagibi shamsu hatta arafa arafa ahlul baladi annahu yabidu kullu yawmin bayda da daddare ya gaya mata amma da safa kafin rana ta faɗi duk garin kowa ya ji labarin cewa yana yin kwai ina fata an gane ya gaya wa sarki haka fadhika sultanu wannan sarki dinga tuntsira dariya wa atahu jurratul zahabi hadiyatan lahu yace ka tafi da jakar ainihin wato azurfa da kuɗinka mun bar maka mu ma labari muka samu cewa an ce kana yin koyi shi yasa muka kira ka to amma tunda mun gane kaya haka ne dan ka jarraba matarka to ka je ka mun yafe ma shikenan ya dauki jakar sa ya tafi to a wata ruwaya an ce yana zuwa sai ya ce wa matan nan to tattara ki tafi gidanku yi tunda ba za ta iya rike sirri ba yanzu yayi kuɗi ya zama miloniya in ta je ta yada labari ba sai barayi su dire gidan da daddare ba ko ba haka bane don haka ya ce ba zai gaya mata ba don haka gobe ki tattara naki naki ki bar gidan nan kawai shi ne ba za ki iya riƙe min sirru ba yanzu ni kuma na yi kuɗi ko kun san daga cikin abin da ke faruwa wani lokaci ake zuwa a yi wa mutane sata na rantse da Allah akwai sirrukan da matan gida ke bayarwa a waje da maƙota da dangi da 'yan uwa da abokan arziki sai a ji mijinki ashe yana da wani hali da daddare kawai sai a duro wannan bakin naki raurauro da baya iya shiru sai ya bada labari na rantsi da Allah yana daga cikin abin da yake jawo miki sharri wallahi ba kya iya shiru da bakinki sai kin yi magana wata yanda ka san magana tana mata ƙaiƙayi a bakinta na rantse da Allah haka take ba ta iya shiru ta faɗi kaza ta faɗi kaza ta faɗi kaza har daga ƙarshe ma ta zo ta fara ƙarya tana faɗin abin da ba gaskiya bane ba abin ma da bai faru ba ta zo tana faɗa cewa ya faru daga ƙarshe duk wanda suke cutar abin nan suke gaba da mijin ko suke gaba da matar ko suke gaba da ci gaban da mijin ke samu da kuma walwalar da ke samu ya zamto ya samu dama na cutar da ita ko cutar da mijin ko cutar da rayuwarsu gaba ɗaya to wannan yana daga cikin sharrin da yau da yawa daga cikin mata ba su gane ba Allah ya ganar da mu ga baki ɗaya malam yace iyyaki wa qillatu wa qillatu shukri wa kasratu shakwa ina jan hankalinki dangane da karancin godiya ga Allah da kuma yawan raki da kuka akwai matan da ba sa gode wa Allah ni'imar da Allah ya yi wa mazajensu da ni'imar da Allah ya yi musu saboda abin da suke samu ba su gamsu da shi ba ba su amintu da shi ba akwai matan da suka cika yawan raki motsi kaɗan ta ce an hana ta kaza ba a ba ta kaza ba an ki a yi kaza ba a yi kaza ba kaza ba ya ƙare ba a kawo ba idan an kawo kuma ta yi ta almubazzaranci wata idan ta maka miya na rantse da Allah za ka ɗauka daga cikin drum ɗin mai aka tsamo miya ko kwanan miya duk abin da mijinta ya kawo mata banka shi take yi kawai gaba ɗaya babu sassautawa kuma fa wallahi ba wai a da da ake cikin walwala ba hatta a yanzu da ake cikin kuncin rayuwa wata haka take abincinta idan ta yi miya za ki ɗauka cewa rabi mai ne rabi tattasai da attaruhu da albasa ba ta karanta abu wanda mayin nan shi kansa matsala ne ga jikin ɗan adam idan mai yayi yawa ko mai yayi yawa a cikin abinci kashe jiki yake yi taɓa lafiyar jiki yake yi amma wasu babu ruwansu so saboda haka yana da kyau mata ta zamanto mai wato bi a hankali mai karanta abin da ya shafi abincin miji da kayan masrufi da abubuwan da miji ya bar mata ta zamto mai karantawa kar ta zamanto mai bazawa mai zubawa yayi oba sannan kar ya zamanto tana da yawan raki idan ba abu ta dinga mita kenan ko in ta nemi abu ta dinga mita kenan wato akwai abin da za a iya yin mita a kansa idan ba a same shi ba akwai kuma abin da wallahi ba daidai ba ne ma a ce a ganci kina mita a kansa yanzu duk abin da ya shafi lafiya a ce ba ki da lafiya ba a kawo miki magani ba to wannan babu laifi kimita a kansa saboda ba za a taɓa zama ba lafiya ba idan aka ce gida ba abinci ana cikin yunwa to akwai buƙatar kina iya yin mita idan ba a kawo abinci ba saboda ba za a taɓa zama ba yunwa ba babu wani mai haƙuri a duniya da zai iya haƙuri da yunwa idan aka ce yau babu ruwa a gida ko da na wanke-wanke ko da na sha to babu laifi kimita ba a kawo ruwan sha ba ko ba a kawo ruwan da za a yi wa yara wanka ba ko wanke-wanke ba ko wani a makamancin haka saboda rayuwa ba ta yiwuwa babu ruwan sha ba za ta taɓa yiwuwa ba to amma yanzu don Allah a ce kina mita saboda ba a sa miki recharge card ba dan Allah in babu recharge card ba za ki rayu ba mijinki ya saba baki kuɗi ko ya saba saka miki kati sai yau aka samu akasi ko yau aka samu jinkiri bai saya miki ba ko bai saka miki ba sai a zo a samu kina mita kina surutu eh in ban da rashin mutunci da rashin albarka dan katin 200 ma da ake saka min a ce yau ba za a saka min ba ki ta bala'i kina masifa kin yi wa kanki adalci wayar kanta idan idan ba ita ba za ki iya rayuwa ba ne? To wannan yana daga cikin sakarcin wasu mata abin da ya kai su raki a kai da abin da bai kai su raki ba duka raki suke yi. Abin da ya kai su mita a kai da abin da bai kai su mita a kai ba duka mita suke yi. To wannan rashin lissafi ne da rashin sanin ya kamata. Amma akwai abin da musulunci ma ya yadda ki tambaya, ya yadda in ba a yi miki ba ki yi magana. Saboda yanayi kai hatta shi da aka ce ya halatta ki tambaya idan ba a yi ba kikan duba yanayi ki ga idan mutum yana da halin yi ne bai yi ba babu laifi ke magana amma wallahi in kika tabbatar rashin hali ne yasa bai yi ba nan ma bai dacewa ki mita abin da ya kamata shine ki ta addu'a mai gida Allah ya hore maka abin da zaka saya mana magani mai gida Allah ya hore maka abin da zaka saya mana abinci mai gida Allah ya hore maka abin da za ka kawo mana ruwan sha mai gida Allah ya hore maka abin da za ka yi mana kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mace tana da ɗinki kala goma wanda za ta iya kwana goma tana canja tufafi amma akan mijinta bai mata ɗinkin sallah ba sai ta ta mita ga wata na rantse da Allah kayanta kala biyu ne idan ta sa wannan yau gobe wancan za ta saka wata lufayar ta kwata-kwata ƙwaya biyu ce in ta sa wannan yau gobe wancan za ta saka ita lufayunta sun kai kala bakwai ko shida ko biyar amma saboda yanzu sallah ta zo ba a yi mata lufaya ba ko hijabi ba ta dinga bala'i da masifa wata takalmanta kafa biyar ga waccan kafa ɗaya take da hihe silifas na yawo a cikin gida ba ta mita wa mijinta tare da wannan kafa ɗayan da take da shi amma ita kafa bakwai take da shi amma yanzu sallah ta zo ko azumi ya zo ko ta ga mijin ya saya wa yara ko shi ya saya wa kansa amma tana mita akan cewa don me yasa ita ma ba za a saya mata ba to akwai abin da a musulunci babu laifi ki mita ki raki ki ihu ki maganganu cewa a saya miki amma akwai abin da yin mita a kansa na rantse da Allah rashin hankali ne da rashin godiyar Allah domin ko da shi ko ba shi za ki rayu ba za ki mutu ba saboda ba a sama miki wannan abin ba ba abin da zai kashe wata ma idan da za ki duba kin fita walwala da samu da kuma ni'ima a cikin rayuwa amma hakan bai sa kika gode wa Allah da ni'imar da Allah ya miki ba Allah ya kiyaye mu gabaki daya malam yace adhi'i hayatiki bishumu'il qana'ati ki haskaka rayuwarki da ƙana'a wato wato nuna godiya ga Allah mace ta haskaka rayuwarta da yawan godewa Allah da yawan mai da al'amari ga Allah da takaituwa akan abin da Allah madaukakin sarki ya bata wa iyyaki wa qillatil hamdi wa kasratish shakawa malamin shawu yace ina jan kunnanki dangane da yawan wato karancin godiya ga Allah da kuma yawan raki da kuka kar ki zama mace mai yawan raki wa miji cewa baki da kaza baki da kaza gasuwanta yanzu mijinsu ya musu kaza mijinsu ya musu kaza mijinsu ya musu kaza akwai yarinyar da aka bar labari tana faɗa wa kishiyoyinta ne kishiyoyinta take faɗa wa rikici suke da mijinta sai ta ce ita sai ta bar gidan shi daga cikin dalilan da ya sa ta ce ita sai ta bar gidan tana faɗa wa kishiyoyinta ai ga addatta nan mijinta ya canja mata sabbin kujeru ita dan me yasa mijinta ba zai canja mata ba bata san cewa ko yatsu da Allah yayi ba ɗaya suke ba aga ne ko ba haka ba idan mijin addatta Allah ya hore masa yayi wa matarsa haka ita Allah ya hore wa mijinta to amma ita abinda take kallo da kaggauraka ce ita abinda duk aka yi wa addatta ita ma sai an yi me sai an mata wannan ai rashin hankali ne da rashin lissafi ta ya za a ki dinga kwatanta kanki da mijin wata kuma wallahi barin faɗa muku wannan abin da yanzu nake magana yana daga cikin abin da ya rusa muku alkadari da yawancin ku babban abin da ke fusgar hankalinku shine abin da kuke hanguwa a gurin wasu ƙawayen ko wasu classmate ɗinku wanda kuka karatu tare ko wasu wanda kuka tashi anguwa ɗaya ko wasu wanda aka aurar da ku rana ɗaya sai kina ganin ita yanzu mijinta ya yi mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ya mata hadda kaza amma ke mijinki ba abin da ya miki don haka kina fushi da mijinki kina jin haushin shi saboda bai miki kaza ba to abin tambaya me yasa ba ku auri miji ɗaya ba inda gaske ne sai ki auri mijinta ai yo shi kenan to tunda ku kika yadda mijinki daban nata daban to dole kuma ki yadda rayuwarki daban rayuwarta me daban to amma sai gahi tana faɗa cewa wai ai gahi mijin wance addatta kenan ya mata kaza ya mata kaza ita mijinta ya ƙi mata kaza ya ƙi mata kaza kishiyoyinta take gayawa kuma kishiyoyin da ke su mata ba su da sirru mijin yana dawowa suka gaya masa kace ai daga cikin abin da wanta take faɗa cewa dole he ka sake ta shine tana ba da misali da cewa mijin addatta wance ya mata kaza da kaza da kaza amma kai ka ƙi kai mata kaza da kaza da kaza suka sake tunzura mijin kuma tana neman saki ko yace ga takardar ki tafi gidanku ba shi kenan ba saboda haka dole ne ku zama mutum masu tunani da nazari akan al'amuran rayuwa da haka yake cewa yana ina jan hankalinki dangane da karancin godiya ga Allah da kuma yawan raki da kuka yace wa iza su'ilti an hali zawjiki idan aka tambaye ki dangane da halin mijinki fala tabdi fala tubdi al asa wal hasarati kar ki bayyana wato abu mummuna da kuma hasara da kuma cewa gidan mijinki babu albarka ko babu alheri ko babu kaza ko babu kaza قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها الله بزي دوبي ما تدى با تغودي ومزنت أكن الخير دي يكي متبا دا إيد الرحمة نا فاتكم بين سمغان الله بزي يوانن با Allah ba zai kalli matar da ba ta gode wa mijinta da abin da yake mata na alkhairi ba idan kiyama ta tashi Allah ba zai kalle ta da idan rahama ba karanta alhakimun ne saburi ya rawaito karanta silsilatul ahadith sahiha nambar hadisi na 289 Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisi ne ingantacce cewa Allah ba zai kalli matar da take raki akan mijinta ba ta gode masa akan alkhairin da yake mata ba da idan rahama idan kiyama ta tashi ina fata kun fahimci magana to kenan ke yanzu meye matsayinki mijinki yana yin iyakacin kokarinsa yana baki abin da ya kamata yana tausaya miki yana kawo abin da za a ci yana kawo abin da za a sha yana kawo sutura yana kawo kaza jiya muke magana da wani naje shago zan sayi wani abu sai na sayi abun sai aka sako min shi a yan leda yar karama abun kusan dubu goma sha biyar sai na ce yanzu wannan din ne dubu sha biyar ya ce wallahi haka ne malam sai wani a gefe na yace to ai malam kai baka sani ba nace me ya faru yace ina da ina anguwa sai na kirahi nace ya hada min kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a lissafi kayan dubu talatin da wani abu ya hada mu Ke ya daga min kayan aleda yace ka gan shi na yace na rantse da Allah ce masa ne ban yarda ba sai mun bi lissafin keke da keke ni ina ganin ya zalunce ni yace sanda muka bi kayan nan ɗaya bayan ɗaya sai na ga a hakan ma ashe ya rage min wasu abubuwan ba a farashin da ake sai da su a kasuwa bai sayar mu dubu talatin da biyar a leda na rantse da Allah ya ce to kai naka mai sauƙi ne malam a dubu sha biyar ka fara ka fara surutu ya ce ni kayan dubu talatin da biyar ne a nan ya ce na rantse da Allah mun fi shekara goma muna harka da hi in ce ya haɗa min kaza in zo in karɓa in bashi kuɗin na tafi yau da na zo na ce ni ban yadda ba kawai a yi lissafi a fito da kayan gaba ɗaya a lissafa ya ce wallahi aka dinga bi kaza naira kaza kaza naira dubu kaza kaza naira kaza da dubu kaza da ɗari kaza ya ce haka aka lissafa kayan gaba ɗaya a dubu talatin da biyar ya ce wallahi da muka yi lissafi ya mun ragen kusan dubu uku a yadda ake sayarwa a wasu shaguna ya ce haka na ɗauki kuɗin shi na bashi to yanzu don Allah jama'a a wannan halin da mutum da rayuwa take ciki mutum ya je ya kashe waɗannan kuɗin ya kawo miki da ke da ‘ya'yanki ko kuma da ke da shi, amma ki rasa wanda za ki wa gatsine ki murguɗa baki sai shi, ko ba haka ba ne, ki murguɗa mar baki ki mar fari da ido. Saboda tsabar raini da kuma rashin godiyar Allah akan ni'imar da Allah ya miki. A wasu lokuta har da baƙaƙen maganganu. Miji ya gama duk wahalan nan, ya gama duk wannan buge-bugen, duk ya nemo ya kawo a wasu lokuta ya hana kansa wasu bukatu da yake da su don ku ku zauna lafiya amma ya zamto ba shi da magana da za ki faɗa masa mai daɗi ko mai albarka da zai ji daɗi cewa kin gane cewa yana taimakon ki wannan wani irin masifa ne to yana da kyau mata dai ku ji tsoron Allah domin wasu al'amuran da kuke yi tsakani da Allah ba daidai bane Allah ya shirye da mu da haka yake cewa a Allah ba zai dubi matar da ba ta gode wa mijinta akan abin da yake mata na alkhairi ba Allah ba zai ainihin wato kalle ta da ilan rahama ba wa hiya la tastagni anhu ba ta wadatu daga abin da mijinta yake mata ba wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi yace innal fusaqa hum ahlun nari fasikai sune yan wutar jahannama inji manzon Allah qalu ya rasulullahi wa manil fusaqu suka ce ya manzon Allah suwaye fasikai qala an-nisa'u annabi yace mata ku ji fa qalu ya rasulullahi alaysa ummahatina wa banatina wa ikhwanina mata kan ba su ne iyayenmu ba ba su ne ƴaƴanmu ba ba su ne ƴan uwanmu ba qala bala annabi yace gaskiya ne mata su ne iyayenmu su ne kannanmu su ne yayinmu su ne matanmu walakinnahunna idza utina lam yashkurna sai dai daga cikin matsalar da ta jawo musu shiga wutar jahannama shine in an ba su ba sa godewa in ji manzon Allah daga cikin bala'in da ya kai su wuta in ji annabi Muhammadu shine in aka yi musu alheri ba su godewa wannan yana daga cikin abin da ya kai su wuta in ji manzon Allah idza utina lam yashkurna in aka ba su ba su godewa wa izabtulina lam yasbirna annabi yace idan aka jarrabe su kuma ba sa yin hakuri idan aka jarrabi mata da yawa da fitina da talauci da kunci maimakon su daura wannan fitinar da wannan kuncin ba sa iya hakuri sai ta daga mijinta hankali sai ta daga wa dangi hankali sai ta daga kowa hankali sai kowa ya gane cewa da ita da mijinta suna cikin tashin hankali bari in faɗa muku wani abu wanda wannan abun wallahi ko da wanda zan faɗa zai ji bai dame ni ba domin abin ya ɓata min rai kwamanda yarinya ce wanda ƴar uwata ce domin tana da dangi da wasu dangi na wasu ma, na, na wata matata tana cikin jarrabawa da ita da mijinta jarrabawa babba babbar jarrabawa tunda ya kai ba a samun abin da za a ci da shauransu takan zo gidana sai ɗauki abu haka na bata da ita da mijinta wallahi wannan karon yanayin da ta zo da yanayin da ta karɓa abin da ta karɓa ta fita sai na ji a raina kamar ba za ta yi mijin adalci ba tun da nake ba ta abu in ce mata ta tafi ta kai wa mijin ban taɓa tuntuɓar mijin ta kai mar ko ba ta kai mar ba wallahi wannan karon kawai sai na tuntuɓa na ba ta shinkafa kwano kaza ba sai na faɗa adadi ba na ba ta kuɗi naira dubu kaza shi ma ba sai na faɗa adadi ba na ce ta ɗauki dubu kaza ita idan tana da nata buƙata a matsayinta na ƴa mace ta yi ta ba wa mijin dubu kaza shinkafa kuma ta je da ita da mijin da ƴaƴanta su ci bayan bai wuce awa biyu ba tunda na saba yi mata haka ban taba ganin mijin ya kira ni yace malam wance ta zo ta ce min ka bata kaza ba sai zuciyata ta ce ya kamata in tuntubi mijin nan wallahi kawai sai na dauki waya sai na buga mishi na rantse da Allah ko kwana uku wannan abin bai yi ba sai na buga masa waya sai ya daga waya sai muka gaisa na ce wani ni kan da sanin ka wance ta zo gidana kalmar da ya fara faɗa min inda na razana sai ya ce wallahi malam ban san ta zo ba kuma ni bata gaya min za ta zo ba kun ga bala'i na farko tukunna bata sanar da mijinta ba ta zo ta gidana ta kawo ƙara ta kawo kuka bala'in farko shi yasa wallahi ku ji tsoron Allah ga kunan kamar abin tausayi amma da yawancin ku munafukai ne wallahi na rantse da Allah da yawancin ku munafukai ne wallahi ga kunan kamar abin tausayi amma da yawancin ku munafukai ne ku yi hakuri da kalmar na faɗa muku gaskiya ne wallahi kalmar farko ya ce ma malam ni ba san ta zo gidanka ba na ce baka sani ba ya ce eh na ce to yanzu dai da barin ta gidana ya kai awa biyu da wani abu ai ko bauchi zaka tafi ya kamata ka isa aiko kuma ka faɗi daga ina kake kuma me ya faru a inda ka je haka ne ko ba haka ba sai na ce ta kira ka ta ce maka ta zo sai ta ce ya ce min bata gaya maka ba na ce ta gaya maka wani saƙo ya ce bata gaya mar ba sai dai lalle ta kira shi ta ce masa ga shinkafa makota sun kawo kwano kaza za su sayar sun rage naira ɗari kaza kaza don haka ya kawo naira dubu ɗaya da kaza kaza ta sayar masa na rantse da Allah wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi komanda na rantse da Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ga shinkafa makota sun kawo za su sayar farahinta a kasuwa naira kaza sun rage kaza kaza ya kawo dubu ɗaya da kaza kaza a sayar masa ya ce to yanzu ba shi da kuɗi a ɗan jira idan ya samu kuɗi sai ya kawo sai na ce to akwai kuɗi da na bayar na ce ta ɗauki kaza ta baka kaza ya ce shi ko labarin wani kuɗi ba ta yi masa ba cewa na ba da kuɗi a bashi wallahi tallahi ba ta gaya masa ba na ce to wannan tsakaninka da ita amma ina so ka san cewa wannan ba ne na farko ba zuwan da take yi na ɗauki abu na bata da kai da ita abin da ya ban mamaki shine ban taɓa jin ranar da ka kira ni kace min kaza da kaza da kaza ba shi yasa yau na ji zuciyata bata nutsu ba duk da dan Allah nayi amma ya kamata in binciki me nayi ya isa ko bai isa ba wannan fa shine matsalar da yawa daga cikin ku mata nawa ne mijinsu a wannan halin da ake ciki fa mijin zai kukuta ya siyo shinkafa kwano goma amma ta ɗebi kwano hudu ta kai shagon anguwarsu a bata kuɗi kuna yi ko ba kwa yi ana yi mata nawa ne a wannan halin da ake ciki ɗin mijin ya kawo kwano goma na shinkafa amma munafukar Allah ta ware kwano hudu ko kwano uku ta kai shago ta ce a bata kuɗin ta yi kuma wata buƙatar banza da ita wata wallahi za ta sai da abincin mijin ta sayi waya da shi ko ta sayi katin waya ko ta sayi takalmin suka tana fada takalmin ba wai ba ta rafi ba ba a ƙasa take yawo ba amma dan jaraba tunda ta ga kalar takalmi kaza sai ta saya ba ta da hali sai ta cuci mijin sannan ta saya Allah ya sauwaƙe Allah kuma ya yayi amma dai ina mai tabbatar muku wannan yana daga cikin matsalar da mutane suke ciki Allah ya jarrabe mu amma kuma ba mu yadda da jarrabawan da Allah ya mana ba muna abubuwan da ba su dace ba kuma ba ma haƙuri da abin da Allah ya jarrabe mu da himu ba Allah to shine annabi yake cewa daga cikin abin da ya kai mata wuta shine idza utina lam yashkurna in an ba su ba sa godiya wa izabtulina lam yasbirna in kuma aka jarrabe su ba sa hakuri wannan shi ya kai su zuwa ga wutar jahannama shi ma wannan hadisin karanta alhakimin ne saburi shi ya rawaito shi kuma sahihi ne a bisa sharadin muslim wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi yace magana haka take wannan hadisin sahihi ne bisa sharadin muslim Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wa inda ma zahaba khalilullahi ibrahim alaihi salam lokacin da annabi annabi ibrahim ya tafi ila makkata zuwa makka yanzu ila ibnihi isma'il yaje ya ga yaya halin rayuwar ɗansa isma'il yake ciki alaihi salam hima amincin Allah ya tabbata a gare shi wa ya tafaqqadu ahwalahu kuma ya binciki wannan hali yake ciki falam yajid isma'ilu sai bai sami isma'il a gida ba fasa ala imra'atahu anhu sai tambayi matarsa yaya halin rayuwa faƙala sai ta ce kharaja yabtagi lana isma'il dai ya fita yana neman mana abin da zamu ci sun masala an aishihim wa hay'atihim sai tambaye su to ya rayuwarsu take gudana yaya harkokinsu faƙala sai ta ce tashku su al'aishi tana mai faɗa masa mugun halin rayuwa da suke ciki nahanu a bisharri muna cikin sharri da bala'i nahanu fi dhiqin wa shiddatin muna cikin kuncin rayuwa da tsanani ku ɗauki darasi a cikin wannan magana annabi Ismail ne domin an haife shi ma babansa baya nan ina fata an fahimta shine dalilin haihuwarsa ne aka samu Safa da Marwa lokacin da annabi Ibrahim ya zo ya ajiye mahaifiyarsa Hajara da cikin shi ya juya ya tafi tace mai gida za ka bar mu a wannan guri babu abinci babu ruwa ba komai bai ce komai ba ta ƙara tambayarsa a karo na biyu bai ce komai ba ta ƙara tambayarsa a karo na uku bai ce komai ba a karo na hudu ta ce ko dai Allah ne ya ce maka ka ajiye mu anan sai ya ce mata Allah ne ya ce na ajiye ku sai ta ce to kwa inda Allah ne ya ce a ajiye mu to lalle ku Allah ba zai tozarta mu ba dan haka je ka abinka ba matsala kun ji mata malam mijinki zai tafi neman kuɗi ba shi da hali zai tafi kwata-kwata abin da ke jikinsa naira dubu goma sha biyar ne dubu biyar zai masa kuɗin mota tabbas sai ce wance ga dubu goman nan ki bi ta a hankali ki mana addu'a Allah ya sa idan na je kafin ta ƙare in turo wani karki ce yanzu fi sabilillahi ka bar gidan nan ka bar mu da naira dubu goma ko ba a samu masu faɗin wannan magana za ka tsallaka ka bar garin nan yanzu iya dubu goma kawai za ka ba mu habawa ne ya fai mata muƙaddima cewa bai da shi kuma zai tafi ina nema ne ki yi haƙuri ga dubu goma ki riƙe ki mana addu'a Allah ya sa idan mun je mu samu mu aiko amma wallahi ba za ta iya haƙuri ba sai ta yi raki wata ma ta yi gori aikin banza in ka san ba za ka iya riƙe mata ba don me yasa ka yi auren ta gaggaya mar baƙaƙen maganganu to kin ji annabi Ismail Hajar da ta tambayi Annabi Ibrahim ko dai Allah ne ce ajiye mu anan sai yace Allah ne ce ajiye ku anan sai ta ce to ko in dai Allah ne ce ka ajiye mu wallahi ba zai ba zai tozarta mu ba je ka abinka kwandala bai basu ba kawai ya juya ya tafi to da ke ta dogara ga Allah sai Allah ya kawo mata mafita lokacin da ta haifi Annabi Isma'il sai ya zama ruwan da za ta wanke jinjirin ma babu shi ku duba dai halin naƙuda wata sai mutum goma sun taru a kanta amma duk makota sai sun jiyo ihunta wayyo Allah da shiga uku na lalace mata goma ne suke taru a kanta amma duk makota amma duk makota sai sun jiyo ihunta amma ita ita kadai a dokar jeji ba gida gaba ba gida baya amma da ke jarumar mata ne haka ta yi shiru ta haifi yaron tana cikin jinin naƙuda bayan ta haifi yaron sai ta hango alamun ruwa a can sai ta ce bari ta je ta ɗebo na fata an fahimta ta je gurin sai ta samu a ba ruwa irin alkawaiwainiya ne na kan titi din nan kana cikin tafiya ka hango kamar ruwa sai ka je gurin sai ga babu komai sai ta sake dawowa ta zauna sai ta ƙara kallo alamun ruwa sai ta ƙara tahi sai da ta yi sawu nawa sawu bakwai shine dalilin safa da marwa in ka je aikin hajji ko umara to a na bakwai din ne sai ta zo ta samu jinjirin yana ta shure shuren kafa yana kuka sai ta ga alamun inda yake shura kafar ya dan tona rami ina fata an gane sai ta ga alamun ruwa na bubbugowa sai ta gane nan gurin akwai ruwa sai ta dauke jinjirin a gurin sai ta sa hannu ta karta kawai sai ga ruwa ya bubbugo ta sha ta wanke ɗanta shine dalilin ruwan zamzam shine dalilin ruwan zamzam to wannan ɗan ubansa bai dawo ya gan shi ba har san da ya girma ya aure uwarsa tana riƙe da shi tsakaninki da Allah wanne hiri kika yi yau idan baban ɗayanki ya rasu ko kuma baya nan wani abu ya same shi ko kuma kalayar tattalin arziki ya gudu ko an sace shi ko an ɗauke shi wanne irin shiri kika yi wajen kiga cewa kin rike waɗannan ƴaƴan yau shine abin da da yawa daga cikin mata ba sa iyawa in kika nemi taimakon Allah kika ba Allah kika yi haƙuri wallahi Allah sai ya baki mafita akwai wani littafi ban sani ba in mun gama wannan littafin wala Allah in saka mana shi sunan littafin ummahatun rabbainal uzama matan da suka reni manyan mutane a duniya ummahatun rabbainal uzama matan da suka reni manyan mutane ya kawo tarihin mamar Anas dan Malik babansa tun yana karami ya mutu ita ta yi tarbiyarsa har ya zama Anas dan Malik har idan aka ce Anas dan Malik a ce radiyallahu anhu saboda me mace ce mai kamar maza ke wannan hiri kika yi wajen tarbiyar ƴaƴanki da tarbiyar gida ko kuma sai TikTok shine kika iya da kallon ƴan matan TikTok baki da ajanda baki da focusing baki nazari rayuwa ya za ta kasance nan gaba ban gane ko kun gane ba wannan shine gaskiyar magana ku zama jarumai na hakika wajen biyayyar Allah kaucewa hanyar baɗala da iskanci yadda za ku yi tarbiyyar 'ya'ya, to nan ne kika zama mace me kamar maza mace wacce za a yi alfahari da ita duniya da lahira amma a ce baki da baki da wani abu sai hayaniyar banza da hayaniya a gari da buga waya da hawa Facebook da WhatsApp iya aikin da kika iya kenan duk wata ajanda ta ci gaba ba ruwanki da ita sana'a ba za ki yi ba ai yanzu rayuwar yanzu na rintsi da Allah dole mata ku koma kuna tunanin ya za a yi ku inganta rayuwarku da ku da mazajenku tare ina fata an gane ki yi tunani kar ki ɗauka wai yanzu shantakewa za ki yi shantakewa za ki yi mijinki shi zai yi miki komai da ke da 'ya'yanki a'a wallahi akwai abin da ke ma dole sai kin ba da gudunmuwarki don haka za ki ga wani mijin tela ne matarsa ma tela ce wani mijin yana fita kasuwa matarsa na kasawa a gida wani mijin na aikin gwamnati matarsa na jaura kuma ta tsare mutuncinta ta kame mutuncinta yanzu akwai yaron da na sani kamfanin data ya buɗe wa matarsa na rantse da Allah ya ce min a wata abin da matar take kashe musu a gida na abin da ya shafi rayuwarsa da hi da 'ya'yan da suka haifa ya ce ya rantse da Allah wani lokacin abin da take kashewa ya kamfa abin da shi ya kashe kuma tana nan da mutuncinta da hijabi da niƙabi duk wata dokar Allah ta tsare ba ta mu'amala da kowanne ɗa namiji ta tsare mutuncinta to diko kuma tana sana'a haka ake so ki zama za ta iya wata shida wani namiji bai ga fuskarta ba kullum tana lullube da hijabi da niqabi amma fa mai sana'a ce don haka ashe kenan in kika ga mace ta zama yar iska dan tana aikin gwamnati ita ta ga dama haka ne ko ba haka ba in kin ga mace tana iskanci dan tana yar kasuwa ita ta ga dama in kika ga mace tana iskanci dan tana aiki a kamfanin suwa ne ita ta ga dama amma idan ta so ta tsare mutuncinta da kanta na rantsi da Allah za ta tsare kuma ba abin da zai same ta jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne amma a ce ke kenan bini bini kaza bini bini kaza ba hali mai kyau ba ɗabi'u mai kyau Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa sai ya tambaye ta dangane da rayuwa sai ta ce suna cikin bala'i suna cikin sharri suna cikin kunci da tsanani faƙala laha sai ya ce mata iza ja a zaujuki idan mijinki ya zo fa aqra'i alaihi salam ki ce ina gaishe shi shi Isma'il ɗin da muka bada labarin haihuwarsa yadda aka haife shi shine yayi aure ya girma har yayi aure babansa ya zo ya ziyarce shi yayi tambaya aka kwatanta mar ina wani yaro wanda mamarsa ita ne dalilin kafa wannan garin har ta tara ruwa aka zo aka samu domin da ta samu wannan wurin zamzam din sai ta zauna a gurin larabawa masu kiwo suna yawon karafka suna yawo a jeji wata rana sun biyo ta gurin sai suka tsuntsaye suna tahi a sama wannan sai mutum ya yi rayuwar ƙauye zai gane wannan misalin in baki rayuwar ƙauye kika je noma kika je roron wake ba baki san wannan misalin da zan yi ba to da suka gano tsuntsaye to a ɗabi'ar tsuntsaye duk inda kaga suna shawagi a sama to a ƙasa akwai me akwai ruwa to sai laraba suka yi ta gurin wannan gurin akwai ruwa sai suka zo sai suka samu mata da ɗanta jinjiri ga ruwa na ta bubbuga sun zo za su ɗiba sai ta ce a ku dakata kun san nawaye ne suka ce baiwar Allah nawaye ta ce ruwa na ne ni na samar da shi ni na tone shi yake bubbugowa kuke ganin sa ya taro a haka sai suka ce to ya za a yi kace a ban gishiri in baka manda ba ni da abinci ni ko kuma kuna da abinci kuna da shanu kuna da kaza kuna da kaza kuna da raƙuma ku ban abinci ni kuma in ba ku ruwa ba shikenan ba sai suka ce a ba komai ba komai aka ɗauko kayan dabino ne a kayan acca kayan iburo kayan waye aka yanka tumaki aka yi waye duk aka jibge mata in ya kare ki yi magana a karo wasu mu kuma za mu je mu kiwo in mun dawo dabbobin mu su sha ruwa mu ma mu ɗiba sai ta ce ai ta yi dalilin haka sai gari ya kafa a gurin to shine har ɗan ya girma a cikin waɗannan larabawan sai ya auro mata ina ina fata kun gane to da ya auro mata shine wata rana annabi ibrahim uban ɗan sai ce bari ya zo ya binciki wannan hali iyalan suke ciki shine yazo yana tambayar wata mata kaza kaza kaza kaza aka ce ayya ai ta rasu to amma ta haihu aka ce lalle ta haihu akwai ɗanta Ismail ga gidansa can to shine yaje ya kwankwasa sai matar ta fito sai ce ina mijinki tace ya tafi nema yace ya rayuwa tace muna cikin masifa yace masifa kuma tace da bala'i ma yace to da kuma me tace da tashin hankali yunwa fatara me wannan ke nunawa shine matar ba ta da rufin asiri ko ta tona asirin mijinta to haka ki dauki kankin nan lokacin da zaki je gidan gidanku ko gurin babanki ko gidan wance ki je ki ce ai muna cikin yunwa muna cikin bala'i muna cikin tashin hankali to kina tona asirin mijinki ne gara ki gaya wa Allah ya baki akan ki je ki kai kuka gurin wani sai annabi Ibrahim ya ce mata to abinda zan baki shawara idan yazo ki ce masa nazo wani dattijo mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza yazo ziyara ya ce yana gaishe shi amma yana da shawara ya ga kofar gidansa nan tana rawa to ya tumbuke kofar gaba daya ya dauko wata ya dasa to da ke gauraka ce sai ta ce to baba to ina fata an fahimci magana bata san ita ake magana akan ta ba to shikenan annabi Isma'il yana dawowa yaya tace mun yi bako yace to ya yake tace gashi kaza gashi kaza gashi kaza gashi kaza yace okay yace me yace miki tace na ya tambaye ni dangane da rayuwa na faɗa masa gaskiya kun san haka kuke faɗa to ba za a faɗi gaskiya ba ai gaskiya ne ai muna cikin bala'i wallahi ai gaskiya ne to an banda sakare kowace gaskiya ake faɗa ko ba haka bane ai ba kowace gaskiya ake faɗa ba tabbas gaskiya ne kuna cikin damuwa to amma abin faɗa ne ba abin faɗa bane tace to hine ni kuma na ga mar gaskiya nace masa muna cikin masifa da bala'i sai ya ce okay to sai ya ce miki me ce eh sai ya ce to dalle yana bada shawara ya ga kofar gidanka tana rarrawa haka tana rawa to shine yace wai ka tumbuke kofar ka canja wata yace na'am na'am sai ya ce to ba faɗa miki gaskiya tace eh tun da kin faɗa min gaskiya ni ma barin faɗa miki gaskiya yace babana ne yazo kuma yazo sai ya ji kin tona mana asiri ba ki da rufin asiri shine yace in sake kin auro wata kofar da yace tana rawa ke ce kike rawa cewa da yana tumbuke in canja wata yana nufin in sake kin auro wata dan haka maza maza tafi gidanku kawai ya kore ta za mu tsaya akan wannan kissar sati mai zuwa in mun zo za mu ɗora a magana ta gaba kissar ba ta ƙare ba domin ya canja wata mata bayan ita za ku ji ita kuma ya take shine malam ya kawo mana kissar a babun yadda mace ya kamata ta dinga rufa mijinta asiri idan suna cikin damuwa da kunci ina fata an gane abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa wannan muka yi tuntuman har ya ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana alƙawarin da wancan bawan Allah yayi ya ce sai sati mai zuwa zai cika da haka wanda suka zo don Allah ba su da matsala wanda kuma suka zo ai daɗi na da Allah kenan wallahi yasa Allah yake burge ni wallahi kawai idan kai dan shi ka huta ko ba haka bane yauwa da haka wanda ya zo don Allah ya huta wanda ya zo kuma don nera to ne nera ba ta zo ba wanda ta zo don nera nera ba ta zo ba sai sati mai zuwa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ta kudin tuba harshe da ni da ku Allah ya fi mana kwamanda kana da tambaya insha Allah akwai tambaya da bismillah na'am na'am to ai wannan lakta guda ke bukata ai to to idan yaro ya balaga babban haƙƙin da yake kan babansa a na farko dai dama tun fil azal ya zama ya dora shi akan tarbiyya a tsari na gari ilimi karatu jin tsoron Allah kula da sallah kula da ibada kula da azumi da dai sauran farillai na musulunci idan ya kai matakin ya balaga ya tabbatar da cewa ya kiyaye waɗannan abubuwa sannan inda hali ya yi masa aure idan da hali in babu hali shi ya nema ya je ya yi aurensa ina fata an gane duk abin da zai yi ya sa mara ido ya ga cewa yana yin abin da yake daidai abin da ba daidai ba ya hana shi in yaro ya ɗauka ya yi aiki da shi falillahi alhamdu in kuma ya ƙi ya aiki da shi babansa ya fita a cikin haƙƙinsa saboda yanzu shi ma an buɗe masa littafi an buɗe masa fayil a gurin Allah abin da duk yayi mara kyau wallahi za a rubuta masa abin da yayi mai kyau za a rubuta masa amma lokacin kafin ya balaga waɗannan abubuwan suna fayil ɗin uban shi domin shi yake da haƙƙin yamar tarbiyya amma ranar da aka ce ya kai munzili shari'a ta hau kansa to fayil ɗin ubansa daban fayil ɗinsa daban ina fata an gane saboda haka haƙƙin da yake kansa bayan ya balaga shi ne tabbatar cewa yana bin kan wannan hanyar idan ya bi shi kenan ya kubuta in bai bi ba shi uban ya fita shi kuma ya shiga ta bakin na mawaƙi shi ne a ciki kuma shi kuma shi ne a kwana ina fata an fahimta so wannan shine a takaitan takaitawa Allah ya sa mu dace na'am shikenan ko to abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure da ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya yi mana damuwoyi da matsalolin da muke ciki wanda suke bukatar addu'o'i a cikin mu muna addu'a kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa damuwarsa wanda yake neman wani alheri Allah ya bashi wanda yake neman tsari da wata masifa Allah ya tsare mu gabaki daya akwai masu marasa lafiya a cikin muna addu'a Allah ya ba su lafiya akwai wanda suke da bukatu na harkokin kasuwancin su da harkokin al'amuran su gabaki daya muna addu'a subhanahu wata'ala gaba daya mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi ga kwamanda yana bukatar addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi ga malam Usman dan Bauchi yana bukatar addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi ga Usman mai kyamara yana da marar lafiya da kuma bukatun sa na alkhairi Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi ga malam aminu mai facebook yana da buƙatar addu'o'i muna addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi ga malam ismail muhammad mb yana sai da yaduka Allah ya sawa waɗannan kasuwa albarka ga malam umar falo yana da bukatunsa na alkhairi yana kasuwanci yana higa da fita har gari yana tafiya ya siyo mota ya zo ya sayar mana addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan kasuwa ga malam abdullahi an ka ma'aikaci ne a human right muna addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya yaye masa damuwoyinsa da matsalolinsa kuma gaba ɗayanku da damuwoyinku gaba ɗaya Allah ya yi muku duk wacce take da bukata a gurin Allah Allah ya biya mata duk wacce take da damuwa a gurin Allah Allah ya yi mata wannan damuwa mu ma da muke da bukatu na alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu Allah ka sawa ƴaƴanmu albarka Allah ka sawa matanmu albarka Allah ka sawa gidajenmu albarka Allah ka sawa guraren ibadarmu albarka Allah ka saka wa kasuwancinmu albarka Allah ka tsare mu daga fitina karama ko babba wadda muka sani da wadda bamu sani ba wadda ta buya da wadda ta bayyana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum